أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci domin ci gaba a cikin karatun littafin sharhu sunna na shehun malami al'imamul barbahari Allah ya rahama a gare shi a yau muna sha biyu ga wata na rabi'ul awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 29 watan goma miladiya ta 2020 a sati da ya gabata a cikin darasi na uku mun tsaya daidai inda malam yake mana magana akan abin da ya shahi wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan imana mutane ba su kirkiri wata bid'a ba face sai an samu wata sunna wadda aka goge a lokacin tukun za a raya wata bid'a sannan kuma da irin jan hankalin da malam yi akan wajibcin riko da abin da yake addini ne addinin da ya zo daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kula da wannan abu yana ɗaya daga cikin abu mafi mahimmanci a cikin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sahabban manzalla suna da wani matsayi na musamman suna da wata daraja ta musamman Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su ya haɗa su su zamanto wanda za su zauna tare da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ka san ku wannan tabbas ba ƙaramar daraja ba ce ba ba ƙaramin matsayi ba ne ba. A cikin almanzumatul ha'iyya ta Abubakar ibn Abi Dawud as-Sijistani ya ambaci wasu abiyat akan sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma akan guda goma daga cikinsu waɗanda aka ba su albishirin gidan aljannatin anan gidan duniya tun daga inda mala yake cewa rawa za ka ƙaumun layu raddu hadithuhum ala khaba ƙaumun kazzabuhum wa qubbihu wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma usmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjahu وإنهم للرهض لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح مالن يا أنبت ودنا أبيات يا أنبت من تشيوى للي wannan addini waɗanda suka rawaito shi zuwa gare mu wasu mutane ne qaumun la yuraddu hadithuhum mutane ne wanda ba a mayar da maganarsu mana abin da suka ambata to tabbas wannan abu haka yake yake cewa lalle akwai taɓewa da asara da komawa baya da shiga cikin halin nadama ga dukkan mutumin da zai karyata waɗannan sahabban na manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka faɗa ka haɗi ka haɗi kanka gaɗi inna khairan nasi ba'da muhammadin mafi alherin mutane bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wazirahu su ne waziran shi bi mana mataimakan shi guda biyu wanda su ne Usman afon su ne Abubakar da Umar Abubakar da Umar su ne wazirahu yace thumma Usmanul arjahu sannan kuma Usman zai zo na ukun su a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai sai ce wa rabi'uhum na hudun su kuma khairul bariyati ba'dahum yace aliyun haliful khairi bil khairi munjahu sai ce wa innahum kaga waɗannan da aka ambata maka abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in ya ce larrahadu la raiba fihimu lalle su ne mutane yan ajin tabarkalla tawaga ce wadda babu kokonto a kansu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu ya ce waɗannan mutanen daga cikinsu can ka samu guda hudu abubakar umar usmanu aliyu yanzu na biyar ɗinsu daga cikin al'ashar al-mubashari na biljanna ya ce sa'idun sannan kuma wa sa'adun wa ibnu aufin wa talhatun kaga an samu guda tara sai ce wa amiru fihrin wa zubairu mumaddihu to waɗannan da ya ambata a nan bayan ya ambata waɗannan mutane guda goma da su ne al'ashar al-mubashari na biljanna sai ma ya ƙara da cewa wa ƙul khaira ƙaulin fi sahabati kullihim ka faɗi magana mafi alheri mafi tsarki mafi nagarta akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim bi ma'ana gaba ɗayansu wala ta ku ɗa'anan kar ka zamanto mai sukan sahabban manzan Allah ta aibu wa ta jirahu ka rika aibanta su kana raunanar da su faƙar naɗaƙa alwahayu mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu wa bil qadari al maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdi ad-din wa ad-din afyahu kidan zuwa dai har inda malike ya faqad nataqa al-wahyu al-mubinu bi fadlihim haqiqa wahayi wanda yake mabayyani ya yi bayani ya yi nuduki ya yi furuci a kan falalar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malice kai wa fatihi ka karanta suratul fatihi ayun za ka samu aya lis sahabati game da sahabban manzo Allah tamdahu aya tana yabo ne ka karanta muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi suwaye Allah ce ashidda'u alal kuffari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujjadan har zuwa ƙarshe inda Allah ke cewa ya yahe musu gaba ɗaya kaga da haka mutum ya ɗauki addini shi daga wajen waɗannan da suke da garantin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya amshi ayyukansu a matashiyan karatu a yau al-imam al-barbahari yake cewa wahzar sighar al-muhdathati min al-umur fa inna sighar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibaran وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام مالك تشوى واحذر إنا مكا كشيدي إنا جن كننك جمدا صغار المحدثات أكن كن كنن كركري كركري bimana karin abubuwan da suke fararru min al'umuri na daga al'amura kena a ce an kirkira kaza ka bi an kirkira kaza ka bi in baka hankalta ba waɗannan abubuwan da suke kankana kana gaba komai bane ba fa inna sigharal bid'i su wannan kankanan bid'o'i ta'udu suna rikida hatta tasira kibarin har su zamanto su ne manyan zunuban kenan manyan bid'o'in tun daga kankana ana ga ai wannan ba komai bane ba ana ga wannan ma ba komai bane ba shi kuma bid'ar akwai wanda ita kai tsaye ne za ta hudda ka daga cikin musulunci da haka kenan mutum ya hankali da yan kankanan ma saboda suna rikida yau da gobe in ya zaman to yayi kanta a cikin zuciyarka har ya kai inda zaka ga cewa ai ba komai bane ba mali ce wa kadhalika kullu bid'atin kuma haka kowace bid'a uhdithat fi hadhihi al-umma wadda aka kirkire ta a cikin wannan al'umma to zaka samu kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa farkon ta zaka samu al karama ce kuma tana kama da gaskiya ita bid'a zaka ga tana kama da gaskiya zaka yi tsammanin kamar addinin ce amma ko ba addinin bane ba kamar da Imam Shatibi yake ambatawa eh tariqatun fi din hanya ce a cikin addini wanda aka kirkire ta tana kama da shari'ar amma ba shari'ar bace ba to haka za ka samu duk lokacin da aka ƙirƙiri wata bid'a aka ƙirƙiri wani abu to za ka samu yana kama da gaskiya a asalin shi faqtarra bidhalika man dakhala fiha sai ya rudu duk mutumin da ya shiga cikin wannan bid'ar sai ya rudu da wannan bid'a yana cikin wannan hali summa lam yastati sannan ba zai iya ba al-khuruj minha fita daga wannan bid'ar saboda ya bude ma kanshi kofa ta banna fa azumat daga wannan bid'ar sai ta girmama wasarat dinan ta zamanto mashi addini yudanu biha wanda yake bauta wa Allah da shi a dalilin cewa bid'a kawai yake ya bar na manzon Allah ba ruwan shi shi a nashi tsari na addini ai ko manzon Allah bai da wani tasiri to a dalilin haka fa khalafa siratal mustaqim sai ya saba wa tafarki wanda yake madaidaici fa kharaja min al-islam sai ya huta bar musulunci saboda duk wanda yace zai bauta wa Allah amma ba akan tsarin manzon Allah ba to tabbas wannan mutumin baya da gurbi a cikin musulunci kenan bai yarda da manzo Allah ba abinda lisanul hal ko da lisanul baqal na magana shi bai hodi ba to lisanul hal mana dabi'un shi da yanayin shi da yanda yake tasarrufat din shi suna nuni akan kaman bai yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce maganar da malam yi anan nan bayan shi Salihul Fawzan ya a cikin sharhin da ya ma waɗannan gabobi yake cewa la tatasahal bi shay'in min al bid'a walau kana saghiran kar kai wasa kar kai sakaki da abin da yake bid'a ne kura dan kararrami ne fa innahu yakburu saboda yana girma wa yandafu ilaihi ghayruhu sannan kuma wata bid'a halla za ta zo ta jinginu akan wannan bid'a halla wata ma ta zo ta jinginu akan wannan wa hadha min mafasidil bid'i wannan iya daga cikin bannan bid'a duk lokacin da ka kirkiri wani abu da sunan addini zaka aikata to wannan aikin ba zai takaita a shi kadai ba sai ya jayo wani aiki hallau na banza ya zo ya hada min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha iya daga cikin sakamakon duk aikin da za a yi dan dai munanawa ne za a yi to wannan bid'a kaga shi muni ne a dalilin haka to wata sayyi'a sabuwa mana wani aiki hallau na banna zai jayo maka da haka li'annahu idan fataha babal bid'i zadat duk lokacin da ka bude wa kanka koha ta bid'a to bid'a za ta rika karuwa ne da haka fala yutasahalu fiha ba a sakaki da nuna cewa ai ba komai bane ba akan abin da ya shafi bid'a abu wannan bid'a ce kawai bid'a ce kawai a bari saboda wannan kirkire-kirkiren kai baka lura cewa ba shi yake batar da addinin Allah wannan kirkire-kirkire nan shi ke sabke mutane daga asalin abin da yake bauta ne yanzu ka duba addinin kiristanci da addinin yahudanci da tsarin da suke tahiya a kai ai ba tsarin da aka safkar da addinin bane a kai bal inna ma hurrifa wa buddila wa guyyira an sake shi ne an jirkita shi ne saboda me yasa saboda an samu yan san rai da sunan malamta ko da sunan wane ne sai ya ce ai kaza ya ce ai kaza ya ce ai kaza ga abin da manzo Allah ya faɗi ba zai ce wa mutane su aikata ba sai dai shi ma ya kirkiri nashi da sunan cewa yana ga wuyan shi yayi kabri yana ga cewa shi kin yanzu a cikin harakan addini a garin nan shi dan ajin tabarkalla ne dole ayi da shi dole kaza dole kaza ko kuma har ka rika tambayin mutum dalili wani ake tambayin shi dalili wai wani aiki kaza da kake cewa za a yi kaza kaza miye dalili yace ku je ku ce ni nace ayi kaga kai baka daga cikin masadirut tashri kai ba qur'ani ba kai ba hadisi ba kai ba fahimtar magana shi fahimtar sahabbai ba haka kawai ka ce wai kai kace ai kaga wannan bai daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ga samun tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka mutum kar ya bude wa kanshi kofa ta bid'a saboda ita bid'a da yanda kake ga karama ce to wannan karamtan nata ka kwatanta ta da matsayin kaman garwashi ne kaga duk karantan garwashi yanzu ka dauki dan ashana guda sai ya kona gida guda sai ya kona gari guda kai sai ya kona gariruka da yawa ma dan ashana guda kaga duka dan dukan shi nawa yake to ita ma bid'a haka take lokacin da ta shiga cikin aikin mutum tana lalatawa da haka fala yutahawanu biha ba a wasa da ita bal yusaddu babul bid'i nihaiyan ana toshe ana rihe kohon bid'o'i ne gaba ɗaya kawai manzala yake cewa iyyakum na ja kunnanku ina ka shaidunku wa muhdathatil umur akan kirkirarru da fararrun abubuwa misali kamar da suke ta bil misali yattadihul maqal wai magana tana zamantowa bayyananna a lokacin da aka bada misali yanzu misali mu ɗauki bid'a ta al-ihtifalu bi maulidin nabawi yin yin maulidi wasu sun ce za a yi wasu sun ce bid'a ne kun ce za a yi za a yi ina dalili ai ku babu dalili da iya da kyau a'a me yasa saboda za a tara mutane a karanta karatun qur'ani a karanta tarihin manzalla a karanta kaza a karanta kaza karatun qur'ani ne bai da kyau ko tarihin manzalla ne bai da kyau ko kuma hadisan da za a karanta ne bai da kyau to kaga sai ya ɗauki abin wannan sai ya ɗora wannan bid'ar akai kaga kamar magana da malam ya dazu ita bid'a a horkonta tana kama da abu wanda yake kyakkyawa duk wanda ya kalli abin da wannan mahanga sai ga ai babu wani laihi akai to laihi babban laihi akan wannan abu shine kasancewar ba a same shi a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ni da kai da ke a yau kuma mun yi kaɗan mu ƙirƙiro wani abu da sunan cewa za a yi a samu lada wanda Allah bai san ba da Allah bai bai umarni akan a yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba sahabban da suka rayu tare da shi duk yanda suke son shi karanta tarihin shi kaga yanda suka ba da dukiyarsu suka ba da gangan jikinsu suka ba da tunaninsu suka ba da hankalinsu suka ba da matansu suka ba da ɗiyansu suka ba da duk wani abin da yake da kima a cikin rayuwarsu don saboda ba da kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma waɗannan sahabban da mazalla ya bari gaba ɗaya bayan ya mutu babu wanda ya taɓa cewa ku zo mu taru za mu tuna da farin cikin aihuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a taraka kai yanzu kana ga cewa ka fi su son son manzala sallallahu Alaihi wasallam ne kalla kai da kanka ba za ka haɗa haka ba ko wani yanayi ka shiga ba za ka haɗa haka ba barantana kana cikin hankalinka to kaga ba su yi ba to wannan wannan abin da yake bid'a fil bidaya daga farkon shi wanda ya kalla sai ya kama abu ne mai kyau to matsalan bid'a ba a nan za ta tsaya ba za ta ƙara ƙetarawa ce ba za ta tsaya waje guda ba yanzu sai aka wayi gari duk malamin da yake ji wuyan shi yayi kwari ko yana raye ko bayan ya mutu to sai ga cewa shi ma kai har akwai rayayyun da ake musu maulidi a yanzu a ce yau ranar maulidin malam wane ne a zo a taru a yi biki kaga wannan wani abu ne wanda yake a sananne a cikin addinin kiristanci mana su suke irin waɗannan abubuwa na bikin shekara bikin wane da sauransu amma kai a matsayinka na musulmi ba kai bane kake zama ko ke kike zama ko mu muke zama mu ga cewa kaza ya kamata kaza bai kamata a muna bibiya ne mu ma mu ma bi ne muke abin da yake kanmu in alaina illa littiba abin da yake kanmu shine mu bi mi aka ce mi aka ce mu yi abin da aka ce mu bari mu bari amma daga lokacin da mutane suke jin cewa sun kai matsayin da za su iya shar'antawa su ce ya kamata a yi mu muka ce a yi to wallahi sai yadda ka ce kai ka ce a yin nan sai ka san kuma abin da za ka haɗi a gaban Allah subhanahu wata'ala yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya ba ta amfani ranar da 'ya'ya ba sa amfani magoya baya ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah da zuciya lahiyayya wadda ba ta da shirka ba ta da bid'a to kaga daga nan daga harko ana na manzalla kadai yake amma a yau fa ya zamanto akwai maulidin wani akwai maulidin wani akwai na wani akwai na wani wannan shine hatsarin da bid'a take kai dan adam zuwa ga kai ko ba tsaya ba abin zai kaga sai ka to in da ka ce na manzon Allah addini to eh to shi kuma na wani shi kuma dalili me dalili akai kaga wajibi ne mutum ya ma kanshi adalci wannan bautan Allah da ake yan uwa musulmi ka bude kunnanka ka bude zuciyarka wannan bauta da kake yi wa Allah kana yi ne abin da zai zamanto sababin shiganka gidan aljanna ba don ka daɗaɗa ma wani ba ko kuma ka muzanta wa wani ko ka walakantar da wani ko ka kyautata wa wani a ina yi ne don in wanye da Allah subhanahu wa ta'ala lahiya ya zamanto alaka tsakaninka da Allah alaka ce mai kyau alaka tsakaninki da Allah alaka ce mai kyau wannan shine abin da yasa ake bautawa Allah ba wani kayan a zo a ce mu mu ne kaza ko mu mu ne yan kaza ko kuma mu muke kaza ko mu ne ba ma kaza la duka wannan ba wannan bane ba kai kama kanka karatun nutsuwa kama kanka adalci kasance aikin da zaka aikata ka yi aikin da aka saka wanda shine zaka samu lada da haka yan wa musulmi al'ayyati hal lalle tabbas wajibi ne mutum ya nisanci kankanan abin da yake bid'a ne da abin da aka ce maka bid'a ce wallahi ka nisance shi saboda amfani da ta'amuli da wannan bude kofa ce ta fitina bude kofa ce ta fitina aiwa bude kofa ce ta fitina to wannan fitina kuma duk lokacin da ta budu to wannan fitinar za ta kai ta kawo alar radbi wal yabis akan abin da yake bushashe da abin da yake danye ta'ati alal kabir wa saghir za ta lalata babba za ta lalata yaro komi za ta lalata bid'a matsala ce da haka wajibi ne mutum mai imani ya nisantar da ayyukan shi da zai yi dan ya samu lada a wajen Allah subhanahu wataala game da duk abin da yake bid'a ne sannan kuma aikata wannan bid'ar kauce kawar da kanka ne game da abin da manzon Allah karantar saboda bayan da za a yi ka bar abin da ka kirkiro ta bid'a to face abin da manzon Allah ya zo ne ka bari ka bari kamar da Allah ke ambata mana cewa akwai hatsari cikin kawar da kanka game da abin da manzon Allah ya zo da shi a cikin suratu Muhammad aya ta 38 Allah ke cewa wa in tatawallaw in kuka juya baya kuka juya baya kuka kyale abin da manzon Allah ya zo da shi to yastabdil qauman ghayrakum Allah zai sauya wasu mutane ba ku ba ya kawo wasu mutane na daban thumma la yakunu amsalakum sannan zaman to iri irin kuma babu su an kare bi ma'ana kar ku tsammanin cewa dole sai da ku za a yi duniya ko sai da ku za a yi tsarin kaza wallahi Allah zai tahiyar da kai ya zaman to kamar ba a yi ka ba mutum nawa zaka ga ga abin da ya kamata ya kira mutane zuwa gare shi yaƙiya amma yau da goben rayuwa yana rayu ba mutuwa bai amma kuma abin Allah ya sauya shi duk da cewa yana rayan ba yana raye amma kuma Allah ya sauya shi ya sauya shi zaman to maganganun nashi ba su da tasiri da shi yace kaza shi yace kaza shi yace kaza yanzu ya koma gehe shi ma ya tsuguna ya zauna haka mutum ya bi gaskiya bin gaskiya shine hutun bawa bin gaskiya shine abin da zai gadar maka samun matsayi da daraja da mutunci da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala haka Allah ke ƙara ambata mana a cikin suratul ma'ida aya ta 54 Allah ya ce in fa ba ku yi ba abin da aka umarce ku akai to ku sani ta fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah mai girma da buwaya da haka mutum ya ajiye hankalin shi bauta da kake kana bauta wa Allah ne kuma lada kake nema a wajen Allah mai girma da buwaya da ka karka bar abin da yake tafarki wanda yake madaidaici idan ka yaka zaka kauce wa siratul mustaqim karshe kuma ya zamanto wannan bidiyoyin su ne kawai kake aikatawa ka bar ma na manzo Allah kwata kwata gaba daya to kaga anan kuma wannan abin zai iya hudda ka daga cikin musulunci Allah kiyaye maliki ta fanzur rahimakallahu kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار الإمام البربهاري الله يرحمه أجريشي كيتشيوا a nan kuma yana jan hankalin dukkan wani mutum mai imani akan cewa daga kaji ana magana rau rau rau rau rau rau rau kakai tsammanin cewa kawai abin haka nan ne a duk wanda yayi magana kowane ne ka duba a yau misali a yau da kake duk wanda yayi magana to ya baka dalili saboda kana bautawa Allah ne ba kana bautawa abin da shi malam wane yake so ba a abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta a matsayin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi bayani to wannan shine abin da zaka kula da shi zaka ba da muhimmanci akai a lokacin da zaka bauta Allah subhanahu wataala ba magana wani kuma ne ba kowa ne ba mali yace fanzur kai dubi man rahimakallahu Allah maka rahama kullu man sami'ta duk mutumin da kai dubi zuwa ga duk mutumin da man sami'ta kalamahu kaji maganar shi min ahli zamanika khassatan a cikin mutanen zamaninka fala ta'jalanna maliki ta karkai gaugawa kakkai gaugawa zuwa ga amsan wannan abu wala tadkhulanna fi shay'in minhu karka shiga wani abu daga cikin wani al'amarin nashi hatta tas'ala wa tanzura har sai ka tambaya ko kuma in kana iya duba ka je ka duba kai a karan kanka ka tambaya ka yi nazari akan abin ka duba shi a addinance miye hujja akai hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda malam wanan nan ya ambata wai a cikin sahabban manzon akwai wanda ya wannan magana au ahadun min ulama'i ko kuma daga cikin malamai akwai wanda suka yi magana to da suka yi magana mai suka ce fa in asabta fihi atharan idan ka samu wani magana wanda ya dace da abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tahi akai atharan anhum daga gare su fatamassak bihi to kai riko da wannan abu wala tujawizhu kar ka ƙetare wannan magana ta sahabbai li shay'in zuwa ga wani abu daban wala takhtar alaihi shay'an kuma kar ka zabi wata magana wani akan wannan magana ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaucewa yanda suka nakalto addinin zuwa gare mu wannan abu yana iya kai ka fatasquta finnar ka hada a cikin gidan wuta saboda ba yanda za a ka koyi addini in ba tawasi da su ba da haka fala tasta'jil لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصا عند تأخر الزمان karkai gaugawa wajen sauraron komi daga wajen da gaskantawa barantana a yanzu ƙarshen zamanin nan bimana ƙarshen lokaci irin lokutan da zaka samu mutum ya sanya tuhahin cewa malami ne amma laisa huwa min ilmi fi shay amma zaka same shi babu ilimin amma dole kuma yana cikin shi malami ne dole a rika nuna shi dole a rika mu'amalanta shi an yi so kuma ya rika karya inda babu gaba manzala sallallahu alaihi ya bamu irin waɗannan labaru duka wa kasarati man yatakallam wa yufti wa yantasib lil ilmi wal qawl da yawan mutanen da za su rika jingina kansu zuwa ga abin da ya shahi ilimi za su rika jingina kansu zuwa ga abin da ya shahi magana da fatawa da sunan addini wa khususan la siyama a cikin wasa'il ilam cikin irin kafafen sadarwa radio ne a tele ce a whatsapp ne haka kawai wani sai vocal yanzu kwanan nan wani turo mini wani vocal wai vocal din wai wasu abubuwa nake karantawa kalimat ne malam ka kasa gane larabci ne ko menene wai karshe yake cewa wai maganin bindiga ne wai maganin bindiga ne duk wanda yake son ƙarin bayani ga lambar shi duk wanda yake son wane ne ga kaza ga kaza ga kaza Allah kiyaye to haka zaka samu kenan mutane suna yada abubuwan da ba haka nan ba saboda irin lokacin da ake ciki a yanzu kenan kuma sannan zaka samu kowa zai yi magana to wanda zai yi magana ba kawai don kaji shi ba yana da yana da fasaha a wajen magana yana da balaga cikin magana yana ciccira magana yana daddatsa ta yanda ga dama ba haka ba wannan bane zai saka ruɗu da shi a kar ka ruɗu da shi abinda zaka ruɗu da shi shine ka tsaya tsayi kaga cewa wannan abin da yake hwadi haka nan ne a addinance ko kuma a kawai ra'ayin shi ne wanda shi ya ga dama saboda zai iya yiwa ya zamanto mutum ne yana da magana da yawa zai ta surutu ta surutu lakin na jahil amma a haƙiƙa na magana ilimi ba zai iya kama ka aya ba ko hadisi kawai sai dai ta surutu kuma wadda suna addini laisa indahu shay'un min al-fiqh zaka samu ba wani abu tare da shi na fahimta addini bal indahu sihrul kalam abin da yake tare da shi shine sihiri irin na magana ma'ana zai zance mutum in ya zance ka sai ka ji kai abin nan kamar haka nan ne to a dalilin haka kakka rudu da irin waɗannan mutane kenan duk mutumin da zai maka magana da sunan addini abu ɗaya ne tsakanin kai da shi kurum ya baka dalili in iya da dalili ya baka in bai da dalili kuma to fala ta'jalanna wala tadkhula fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzur idan kaga cewa akwai wanda ya magana a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuna makamanci wannan to kai riko da wannan wannan ƴan uwa musulmi hadhihi wasiyatun azima wallahi wasiya ce mai tsada wadda ta kai a rubuta ta da ruwan zinariya saboda irin waɗannan zaka ga mutum yana magana amma ko magana ce wadda take laisa ta hiya mil islami fi shay ba musulunci bane ba amma kuma zai kwaɗi kuma ya doge yayi mursisi akan ce abin nan haka nan alhali ba haka nan bane ba da haka idza a'jabaka kalamun min ahadin fi dini duk wanda yayi magana ya burge ka a addinance to ka tsaya ka dubi wannan maganar ka tsaya ka dubi wannan magana in dai addini ne in harkar rayuwa ne wannan wannan ba magana tattauna shi bane a cikin abin da shahi addini ana magana akan wanda zai yi surutu yayi magana yayi magana yana yana dangana kanshi zuwa ga musuluncin ne amma harkar rayuwa ne wannan kuma daban naka kenan mutum ya hankali ka saboda akwai wanda za ka ga ana wani mufakkir wani mai tunani ne wani su suke da kaza sai ga sun zo sun sa dalilin sun ɗauki abin da ya shahi addini suna kara shi da ra'ayinsu da tunaninsu da yadda su suke gai kamata a yi ka tsaya ka nemi gaskiyan zallan inda bautan Allah yake ka tsaya ka nemi gaskiyan inda yanda ake bauta wa Allah subhanahu wataala saboda wannan addini yana nan ila qiyami sa'a yana nan har zuwa tashin kiyama la yataghayyar bi taghayyuri zamani baya sakewa a dalilin sakewan zamani sannan kuma wa huwa shamilul lizzamani wal makan ya kumshi kowane zamani ya kumshi kuma kowane waje abin da yake yake yake sakiya shine al-istihadatul bashariyya allati tukhdi wa tusib kokarin dan adam wajen yayi kuskure ko kuma ya samu daidai amma shi addini a karan kanshi yana nan a yanda yake da haka wajibi ne mutum mai imani ya kai ya kawo ya bayar duk wani abin da kake ga iya da tsada a cikin rayuwanka na lokacinka ne kudinka ne a tunaninka ne kazanka ne kazanka ne saboda ka ga cewa ka karanci wannan addini sannan kuma wala tahtar maliki ce alaihi shay'an fatasquta fi nar kar ka zabi wata magana kuma bayan ta magabata wannan wanda suka zo daga bayan su batar da kai kenan ka zabi ta magabata na kwarai daga sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama ai la tahtar ma ala la tahtar wala tahtar ala ma jaa an salafi shay'an mimma jaa bihi al mutaakhirun fatasquta fi nar kar ka fifita abin da ya zo daga magabata ka fifita wani abin da wasu na yanzu suka zo da shi a dalilin haka in ba in baka hankali ba wannan abin zai iya jefa ka gidan wuta saboda abin da yake shiriya ta magabata ita ce shiriya wannan kuma ta yan baya in ta dace da ta na mutanen harko za a amsa in bata dace ba kuma za a maida musu abin su kamar da Imam Malik Allah mashi rahama yake ambatawa لأنك خالفت طريق الجنة وطريق وطريق الجنة هو ما عليه saboda in ka bar na magabatan nan to ka kaucewa hanyar aljanna ita kuma hanyar aljanna ita ce hanyar da allazina an'ama Allahu alaihim hanyar waɗanda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa was siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da managarta wanda su waɗancan sahabban manzalla Allah ne ya shaida akan can suna cikin as-siddiqin suna cikin ash-shuhada suna cikin as-salihin Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa madalla waɗannan su zamanto maka su ne abakkan zamanka su ne abakkan tahiyanka da haka hadha huwa tariqul janna wannan shine hanyar aljanna wa ma khalafahu fa huwa tariqun nar duk abin da ya sha bamban wa ba wannan ba to wallahi hanya ce za ta kai mutum zuwa gidan wuta Allah mai girma da buwa yake cewa anna hadha sirati lalle wannan hanya ta ce mustaqiman ga ta nan a tsaye a miƙe tutar fattabi'uhu kubita ba ku kirkira ba fattabi'uhu ku bi wannan tafarkin ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kuma Allah ce kar ku bi kankanan hanyoyi kenan akwai kankanan hanyoyi sune hanyoyi irin na bid'a da sauransu idan kuka bi su me zai faru fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku da hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah kiyaye da haka sabilullahi wahid tafarkin Allah guda ɗaya ne shi kadai tilo amma ghairuhu fa hiya subulun kathira amma wanda ba hanyar Allah ba hanyoyi ne ga sunan da yawa wane kirkiri nashi in an jima wane kirkiru gobe wane kirkiru kowa ya kirkira ya sa kuma ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shi masoyin manzon Allah ne shi kaza ne a dalilin wannan maganganu sai kaga ya batar da bayan Allah yayi amfani da sunan manzon Allah amma abin da ke kiran mutane zuwa gare shi ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba maliki cewa wa'lam anna al-khuruja 'an at-tariqi ala wajhayn أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ورجل عاند الحق وخالف من كان عليه من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك al'imamul barbahari Allah ya rahama gare shi ke cewa alam ka sani kai ɗan uwa musulmi annal khuruja cewa fita daga ani ɗariƙi game da hanya duk wanda kaga ya bar hanya to ɗaya cikin biyu ne ala waje haini ɗaya cikin biyu ne ɗaya cikin biyu ne duk wanda kaga ya bar tafarkin Allah ya ce amma ahaduhuma na harkonsu fuska ta harko farajulun mutumin da qad zalla ani tariq mutumin da talallabiya ta ja shi ta raba shi da hanya bi ma'ana gurin shi hanyar musulunci amma kuma hallau sai ya sai ya kwafsa bi ma'ana ya buga gehe wa huwa la yuridu illa alkhair amma shi a cikin zuciyar shi tsakanin shi da Allah alheri ne yake nuhata to wannan mutumin idan aka fahimci cewa eh lalle kana son gaskiya amma kuma baka saba kama gaskiyar ba an baka wani abu ana tsan mahanan an tsan mahanatan maka da cewa wannan abin gaskiya ne sai ka bi wannan abin to fala yuqtada bi zallatihi ba za a yi koyi da kai ba game da wannan tarallabiyar da ta ja ka tahi me yasa fa innahu halikun saboda kai kin halakake ne kenan saboda ta ja ka ka hallaka kenan bayan da za a zo a yi koyi da kai duk da cewa niyyar ka kai alheri kake so Allah kake so manzo Allah sallallahu alaihi kake so amma kuma hallau wajen kama hanyar sai zama to baka kama hanyar da ya kamata ka kama ba to wannan ka ga bata irin kala na farko da yawa daga cikin wanda zaka ga yana aikata ayyuka da sunan addini amma bid'a ne mafi yawa ba duka ba mafi yawa zaka samu niyyar shi kyakkyawa ce shi tsakanin shi da Allah yake amma sai dai ina ina ka samu matsala ya saba lamba wajen amsan addinin bi ma'ana ya saba ya saba hanyar da ya kamata ya amshi addinin ya amshe ta abaibai mutum na biyu wa rajulun anadal haqqa mutumin da yayi yayi taurin kai yayi jayayya game da gaskiya wa khalafa man wa khalafa man kana qablahu ya saba wa duk wanda suka gabace shi minal muttaqina daga cikin masu tsoron Allah duk ya saba musu yazo ya ce a shi duk wani abin da yake gaskiya da an ce sunna sai hankali shi rika tashi daga an ce a abu kaza bai da kyau bid'a ne mana abu kaza haramun ne sai ga hankali shi na tashi to wannan shine inadi taurin kai yayi taurin kai yayi jayayya game da abin da yake gaskiya ne kuma ya sabawa duk wanda ya gabace shi wani su gabace su gabace shi nan kuma Allah ya tabbatar da cewa masu imani ne amma dai ya saba musu to kaga irin wannan mutumin malai ce fa huwa dalun mudil bacacce ne mai batar da mutane shaidanun shaidani ne maridun fandararre fi hadhihi al'umma a cikin wannan al'umma ya ya kamata a mu'amalance shi wannan na biyu malai ce haqiqun ya zama dole ala man arafahu game da duk mutumin da ya san wannan irin wannan mutumin an yuhadhdhira nasa minhu akan ya rika mutane ka shedin mutane su yi hankali da wani wa yubayyana lin-nasi qissatahu yama mutane bayanin labarin wannan mutumin kissa shiga ne take me yasa li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik saboda kar wani yazo ya afka cikin wannan bid'a tashi sai ya halaka kaga ya halakar shi ya halaka kuma zai halakar da mutane kenan duk wanda yazo ya afka cikin bid'a nan tashi kaga tabbas mutumin zai halaka idan ka afka cikin bid'a zaka halaka to haka wajibi ne kenan ga wanda ya sani yayi bayani karara akan cewa wane nan haka za kaza kaza kaza kaza ne kar ku bashi amanar addinin ku to anan idan muka duba zamu ga malam yana wasafta mana cewa hanya managarciya wanda yake wajibi akan mutum musulmi yayi ruku akanta malam ya ambata mana shi a baya yanzu kuma anan malam sai ambata mana wasu halaye guda biyu ko wasu mutane guda biyu wanda za duk mutumin da kaga ya bace to in ma ɗaya cikin biyun nan ne ko ya zamanto mutum ne niyyar shi gaskiya yake nema amma kuma ya karkace wa hanyar gaskiyar to wannan ba za a yi koyi da shi ba na biyu kuma mutumin da shi kawai da gangam ne an ƙi ba a yi ne kuma yake haɗa da gaskiyar to kaga daban suke da wannan shi al'awwal shi na farko qasduhu islahun nas yana so ya gyara mutane amma shi ma ya kama abin ba daidai ba lakinnahu lam yasulki tariqa as-sahiha amma shi kuma na biyu qasada idlalan nasi shi gurin shi kawai za a iya batar da mutane ne sannan kuma ya kawar da su game da abin da ya shafi tafarki wanda yake madaidaici to wannan shedani ne shedani ne kuma wajibi ne amma mutane bayani akan akan abin da yake yi saboda zai zaune wa mutane akan tafarki wanda yake madaidaici aiki yake ma iblis saboda iblis ya ambata cewa la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zaune musu tafarkin ka wanda yake madaidaici ai yana so ya kawar da su game da abin da ya shahi tafarki madaidaici ya dora su abin da yake kan bata ne da haka kaga da wannan da wancan daban-daban suke shi wancan na farko yana neman gaskiya ne ya kama abin ba daidai ba amma shi kuma wannan na biyu a dama abin jayayya ne yake da shi ana cewa manzon Allah ya ce yana cewa kun da mutane ko komi ku ce sai an ce manzon Allah yayi to kaga wannan shaitan ne marid ma'ana yana nema ne ya kawar da mutane ya fandarar da su ya hallakar da su ya raba su da hanyar Allah subhanahu wata'ala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to haka irin wannan wajibi ne amma mutane bayani hariyun mana ya cancanta ya zama dole ai haqiqun ala man arafahu akan an yuhadhdhira an-nas minhu yama mutane hannunku mai sanda game da shi fa hadha alladhi kharaja 'anil haqqi muta'ammidan wanda ya daga hanyar gaskiya da gangam shi na bin wannan la yajuzu sukutu anhu baya halatta ai shiru akan shaƙiyali shi ya tabbatar da mutane bal yajibu an yukshafa amruhu wajibi ne a yayi bana a bayyana al'amarin shi wa yufdah sannan kuma a bayyanar da shi hatta ya hadarahu nas har ya zamanto mutane suna nesa nesa da shi wala yuqalu ba za a ce ba annasu ahrarun fil ra'ayi kaga wannan tunanin na ce ai mutane suna da hurriya mana suna da liberté a cikin a cikin ra'ayinsu kowa yayi abin da ya ga dama hurriyatul kalima au hurriyatul ra'ayi au hurriyatul ta'bir au hurriyatu kaza waɗannan shegantakar na hurriya hurriya hurriya yanci yanci yanci yanci yana ɗaya daga cikin abin da ya halakar da al'umma har a ɓangaren da ya shahi addini sai ka ce to kuku shiru ina ruwanku ina ruwanku kai ka yi in ka gyara kanka ka tahiyar ka a wannan ba shi bane tsarin musulunci Allah subhanahu wataala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba gumbai sannan kuma manzon ya ambata cewa lalle wannan ilimin duk mutumin da ya riko da shi faqad akhadha bi hazzin wafir sannan kuma ya yi magana akan cewa ballighu anni walau aya Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari al aya duka waɗannan jawabai suna magana akan kiran mutane a bayyana musu tafarki madaidaici a raba su da abin da yake hanya cewar take karkatacciya kenan duk mutumin da ya zo ya karkata mutane da wata aƙida da wani tunani to wajibi ne akan malamai su tashi su yi bayani akan aƙida wannan mutum su yi bayani akan tafarkin shi a mishi nasiha mataki na farko tsakanin su da shi idan ya kiya abi dukkan mataki da ya kamata abu ya gagara to a hudu a hutu a faɗi mutane cewa hawa ne kaza ne da aka kar wanda ya rudu da abin da yake faɗi saboda shi bacecce ne kuma batar da ku zai saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza amma magana na cewa ai ai ihtiramun ra'ayi a girmama ra'ayin kowa kowa iya da yancin yi abin da ya ga dama e kowa yana da yancin yi abin da ya ga dama lakin Allah tantahi ka hurumatal akharin mutumin da zai yi bid'a zai fito ya rika shedanta bid'a shi yana bayyana ta idan ya bayyana shi kadai na cikin gari su waɗanda suke kwantar wannan abu wanda addinin kuma shi ma kwantar ɗin wannan abin da bid'a ta ce shi addinin bai yarda ba amma ko wannan mutuma ya ƙirƙiri abu kuma ya huto yana shelantawa alanan a bayyane kaga babu zancen ai shuru dole a huto ai bayani har saboda kar mutane su fahimci cewa ai lalle kai wannan mutumin kwa duk da akan banza yake amma anya ba shi yake da gaskiya saboda kowa ya shuru ya kyale shi to haka wajibi ne mutumin da ya ratse ya bar hanya kenan a faɗakar da mutane cewa fal mas'ala laysat mas'alata ra'ayin al mas'alatu mas'alatu ittiba' abin da ake bukata shine bi ba ra'ayi ba anan nahnu qad rasama Allah lana tariqan wadihan wa qala lana siru alayhi hinama qala wa anna hadha sirati mustaqiman an tsaga mana hanya kuma an ce mu tai a sama wannan hanyar da haka fa ayyu shakhsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat duk mutumin da zai zo yana nema ya sabke mu daga sama wannan hanyar to fa na awwalan abu na harko narfudu qawlahu zamu watsi da magana shi sannan kuma halu nubayyin zamu yi bayani wa nuhadhiru an-nasa minhu kuma amma mutane su yi kashe su yi hankali da wani wala ya sa'una sukutu anhu baya halatta mu shiru mu kyale shi dai annana idza sakatna saboda in muka yi shiru anhu ightarra bihi nas mutane za su iya ruduwa da shi la siyama idza kana sahiba fasahatin wa lisanin wa qalamin wa thaqafatin la siyama in ya zamanto mutum ne mai bayani sannan kuma yana da harshen da zai yalota bayani iya da alƙalamin da zai rubutu iya da wayewa iya da kaza sai ga yana jan hankalin mutane nawa daga cikin waɗanda suke malaman da suka suka ki Allah suka batar da bayin Allah wanda mallahu a'lam bi kasaratihim to da haka wajibi ne kenan a yi bayani amma mutane bayanin cewa ga abin da ya kamata kenan dai ala hal abin da malaki ambata mana anan bacewa kala biyu ne ko ya zamanto mutum ya bace akan shi gaskiya yake nema tsakanin shi da Allah ko kuma a ya zamanto kawai bace wanda ya da gangamu ne mun an ki ba an ki ba ayi ne ma'ana mu akan kaza muke kuma akan shi zamu ta yi maliki cewa wa'alam rahimakallahu annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman ko musliman duka biyu sun zo musalliman ko musliman faman faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islami lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faqad kadhabahum wa kafa bi hadhihi firqa wa ta'anan alaihim fa huwa mubtadi'un dallun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu al-imam al-barbahari Allah ya rahama a gare shi ya ci gaba da cewa wa'lam ka sani kai dan uwa musulmi rahimakallahu Allah ya rahama a gare ka annahu la yatimmu islamu abdin cewa musulmcin bawa baya tabbata baya cika hatta ya kuna har sai bawan nan ya zamanto muttabi'an yana biyayya musaddiqan yana mai gaskantawa musalliman ya sallama wa ƙur'ani da hadisi su za su bashi umarni da doka ko kuma musliman ya miƙa kanshi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala faman wannan imanin mutum baya tabbata musulunci shi baya tabbata dole sai an yi haka ka zamanto kana bin manzon Allah kana gaskanta shi ka miƙa wuyanka game da abin da Allah da manzon shi suka faɗi faman za'ama duk mutumin da ya raya cewa annahu qad baqiya shay'un cewa wai akwai wani abin da yayi saura min amril islam daga cikin al'amarin musulunci lam yakfinahu ashabu rasulillahi wanda sahabban manzalla ba su zo suka mana bayanin shi ba faqad kadzabahum haqiqa ya ƙaryata sahabban manzan Allah wa kafa bi hadha firqatan aw furqatan wannan abun ya kai matsayin furqa mana rabuwa kenan ya raba abin da ya shahi sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama da mutanen yau kenan ya raba addinin ya raba mutanen da suke bin addinin sannan wa ta'anan alaihim kuma ya zamanto suka ne da zargi akan sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam akan cewa kenan ba su yi abin da ya kamata su yi ba to duk mutumin da zai yi wannan da'awa fa huwa mubtadi'un na harko shi wannan dan bid'a ne ma'ana mutumin wanda yake mubtadi'i ne yana kirkire kirkire da sunan addini ya ce a ai abu kaza eh duk da cewa sahabbai ba su yi ba manzon Allah bai yi ba amma kuma ya kamata haba mala kai yanzu zaka ce abinda manzo kai ka si manzo Allah sanin yanda za a bauta wa Allah kai hi sahabban shi da almajiran shi ne ya karantar da su kai yanzu kai ne ka fahimci wani abu wani malami ne ya karantar da kai wanda yi malamin su su ho manzon Allah ya karantar da su sallallahu alaihi wasallam malamin malamai mai fasaha mai bayani mai zalaƙatul lisan ya karantar da su idan ba su gane ba kai a yau wani waye zai karantar da kai wani karatun da za ka gane wanda sabon manzalla ba su gano shi ba ko kuma ka ce kai da sunan addini yau ka gano wani abin da eh manzo Allah bai yi ba amma dai abin yana da kyau kamar yaya za a yi yana da kyau ko manzo Allah bai yi ba wallahi duk mutumin da zai bauta wa Allah ya tsaya ya ajje hankalin shi ya bude zuciyar shi ba maganar muna goyon su ba bayan su wane bane ba a maganar yaya za a yi in bauta wa Allah in tsira ne wannan shine abin da ake wajibi akan dukkan mutum mai imani fa huwa mubtadi'un dallun bacecce ne a karan kanshi mudillun ko mai batar da mutane ne muhdithun fil islami mai kirkira a cikin musulunci ma laysa minhu abin da baya ciki naka wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye ka kiyaye abin da zaka faɗi saboda man za'ama anna sahabata qassaru fi bayani al-haqqi wa tawdi'ihi duk mutumin da ya raye cewa wai sahabban manzala sun takaita akan bayanin gaskiya da bayyana gaskiyan nan wa wa hamlihi linnas sannan da ɗauko wannan addinin zuwa ga mutane daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaz'umu anna lahu majalan kake raya cewa wai kai kana da wani kafa kana da wani dama an ya takallama akan ka yi magana aw yudhifa shay'an ko kuma ka ƙara wani abu fa hadha yuridu sharra bin nasi wannan ba abin da yake bukata ga mutane in ba sharri ba mutum ya nisanci irin waɗannan mutanen لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة باب وان أبن صحابة من الله صلى الله عليه وسلم سكا جدا من الله كو سكا غني أو جنشي فاتي سيدا سكا إسر زوا الأمة كما تارد أمانة mutane ne masu amana Allah ya haɗa su rayu tare da manzon Allah saboda su bayyanar da addinin bayan manzon Allah ya bar duniya wa bayyanuhu lil umma suka yi bayanin shi ga al'umma walidhalika yuqaddam da haka ake gabatar da tafsiru sahabati ala tafsiri ghairihim ko tafsiri ka zo abin da yake wajibi a kanka mataki na hari tafsirul aya bil ayatu bil aya ka fasarta aya da wata aya an akwai haka nan in babu tafsirin al'ayar da magana manzala sallallahu alaihi wasallam in babu tafsirin ayar da sahabban manzan Allah saboda su ne almajiran da manzan Allah ya karantar da su kuma ubangiji subhanahu wataala ya jinjini cewa waɗannan mutanen masu imani ne masu tsoron Allah ne mutane ne managarta mutanen kirki ne naka kaga magana su tahi magana magana su tahi ba ma hadawa لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم صبر المجرنشني وسمعوا منه القرآن سنجا القرآن دقا وجنشي وسمعوا منه الأحاديث كما سنجا حدثي دقا وجنشي وسمعوا منه بيان القرآن سنجي بيان القرآن ميجرما ورأوا عمله صلى الله عليه وسلم كما سنجا أيكي منزا الله صلى الله عليه وسلم أيكتي كنا قا يند منزا الله أيكي سنا غني غاشنا أي قا يند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوانا أيكي كنا سنغني ناكا با يند أي yau kai ka zo ka ce waɗannan mutanen ba kowa bane ba abinda ba su aikata ba ba su rawaito a matsayin addini ba ba su rawaito a matsayin ibada ba ka zo ka ce yau ana iya yi in kai haka ba kama kanka adalci ba don haka faman za'ama annahum qassaru duk mutumin da ya raya cewa waɗannan sahabban sun takaita wa taraku shay'an kuma sun bar wasu abubuwa lam yuballighuhu wanda basu isar da shi ba fa innahu kadhabun muftarin muftarin mutum ne wanda yake makaryaci ne makaryaci ma mai makura cikin ƙarya mai kayan ƙarya dallun mubil bacecce mai batarwa yushakkiku nasa fi dinillahi kawai yana fama ne sama mutane shakka a cikin addinin Allah wa fi hamalatihi kuma ya sanya mutane shakka akan wanda suka ɗauko addinin suka yi dakon shi min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzo Allah wa huwa yukhawwinu sahaba yana kokari kokari ya ce ai sahabbai basu da amana malike cewa kama hiya kamar yadda wannan abin da ake faɗi maka tsariƙatu ahlil bid'i hanyar yan bid'a ce duk mutumin da zai bid'a yana tuhumar waɗannan bayan Allah akan ta ba su yi abin da ya kamata ba yana tuhumar Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da Talha da Sa'ad da Abdurrahman ibn Auf da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukhawwinuna as-sahabata wa yattahimunahum suna sun mira su sun ha'inci sannan kuma suna tuhumar su cewa ba su yi abin da ya kamata su yi ba me yasa masu wannan da'awa suke wannan da'awa min ajali an yusqitul wasitata bainana wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda su sarayar da tsani abinda kamar mu bamu ga manzo Allah ba amma su suka rawaito mana wannan addini daga manzo Allah su ne waɗannan sahabbai in ka in ka rushe waɗannan sahabbai to kaga ka rushe ai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba ɗaya kai Qur'anin ma ka rushe shi saboda su ne suka mana bayanin ga yanda Qur'anin yake suka karanta aka rubuta har aka kai matsayin da aka kai a yau da haka fa yajibu al-hadaru wajibi ne mutun ya hankali min haula'i daga irin wanda suke kirkirarre masu ke kirkiran bid'a da sunan kaza da sunan kaza wa an na'lama qadra as-sahabati wa makanatahum wajibi ne musan matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin matsayin da suke da wannan qur'ani ya zo daga wajen su hadasan nan sun zo fiqhu ya zo kaza ya zo to wannan wajibi ne akan dukkan mutum mai imani ya kiyaye haka in kuma ka sake ka bi mutumin da ya dora mutane saman wannan hanyar to wallahi tabbas wannan mutumin da ka bi kai ka bi wani mutum bacecce mai batarwa mai kirkira da sunan addini abinda baya cikin addini kuma ƙarshe gobe kiyama me zai faru sai ku je gaban Allah subhanahu wata'ala kana la'anta shi na la'antanka kana tsine mishi na tsine maka kaga kenan tun kahin akai inda za a yi haka wajibi ne mutum mai imani kar ka sanya addinin ka ya zamanto kayan wasa ya zamanto abin da kowa kawai kullum man habba wa dabba zai haɗu abin da ya ga dama kuma ka saurare shi ka mishi da'a wajibi ne akan dukkan wani mutum mai imani ya kiyaye wannan maliki cewa wa'lam rahimakallahu annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amthal ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف to imamu barbahari yake ce a nan ka sani kai dan uwa musulmi ki sani ke yar uwa musulma rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu yanda al'amarin addini yake laisa fi sunnati babu a cikin sunna me yake da sunna anan yana nihin a cikin aqida yana nihi a cikin aqida mana yanda ya daga cikin ta'rifat inda aka bada a cikin darasi na na biyu a cikin wannan karatu ta'arifat na su magabata suna ce an suka ce a sunna suna nihin al'aqida kenan duk abin da ke da alaka da aqida kudurin zuci babu wani abin da ke kiyasi ne mana a ɗauko dalili a haɗa kaza da kaza a ce an yi kiyasin abu kaza akan kaza kamar da bayani zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala yake cewa wala tudrabu lahal amsalu sannan ba a zawwa ita wannan aqida a ta zo a ta buga mata wasu musallai a ce a ai idan aka ce ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshin shi to wace irin daidaita ake nihi ya ya zauna ya kaza a ba wanda ya saka ba a buga misali kawai Allah ya ce yana da kaza iya da kawai khalas tantahi alqadiyya sannan kuma wala tuttaba'u fiha al-ahwa sannan ba a bibiyan soyoyin zukata game da abin da ya shafi aqida aqida tafarki ne daya da ake ce maka misali Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbal da sauran makamantan malamai makamantan wannan waɗannan malaman ho gaba ɗayan su aqida su ɗaya ce tak ba inda aka samu Malik ya saba ma wani ko kuma Abu shi su Imam Imam Imam Ahmad ya saba ma Imam Malik da kake a ce Malik ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza wannan ho a fiqhu ne amma a aqida babu zancen abin da ya shahi ra'ayin wani ko ra'ayin wani ko ra'ayin wani za ka same su duka a tare suke to da ka kai ma kar ka sayo mutane son zuciya a cikin abin da ya shahi aqida bal bari dai malik ya ce huwa abin da ake cewa aqida ko kuma sunnan nan shine at-tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama gaskantar da bayanai da maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bila kaifin ba tare da cewa yaya ba wala sharhin ko kuma wani dogon bayani to bayanin me za ka yi ubangiji subhanahu wataala ya ce maka laisa ka mithlihi shay ba wani tamka ga Allah sai ce wa huwa samiul basir yana ji yana gani to kaga babu zancen sharhin ga yanda Allah yake ji babu zancen sharhin ga yanda Allah yake gani Allah ya tabbatar wa kanshi wannan siffa zaka tabbatar mashi da ita ya yake ji ya yake gani ban sani ba me yasa baka sani ba addinin ka bai maka bayani ba halas an umurce kuma kai imani da wannan abu kenan bila kaifin ba tare da yaya ba wala sharin ko kuma wani ƙarin bayani wala yuqalu kuma ba za a faɗa ba lima me yasa wala kaifa ko kuma ya ko kuma kaifa yaya kenan ba a faɗa game da abin da shahi aqida waɗannan abubuwa me yasa aka kiraye da suna aqida aka aka mata waɗannan quyudin aka sa mata waɗannan sharuɗa saboda ita al-aqidatu ita aqida tauqifiyya ce bi ma'ana abu ne wanda yake tawaqqufi ake mana aka zo tirs ake a tsaya ba wani wanda zai kare ayin shi kawai mi Allah ya ce mi manzala sallallahu alaihi wasallam kawai shine abin da za a zartar da shi la majala li ziyadati fiha abada babu zancen ƙari madaruha alama jaa anillahi wa rasulihi yana ana yana takaituwa ne akan abin da Allah ya zo da shi abin afwan abin da Allah ya ambata wa mutane da abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ma khalafa ma jaa anillahi duk abin da ya saba abin da ya zo daga ya zo daga wajen Allah ya saba wa abin da ya zo daga wajen manzo Allah to duk abin nan ko ma menene fa innahu batilun wa dalal bata ce kaucewa hanya ne wannan shine ma'anar maganar malamai da suke cewa ita al'aqida tauqifiyya ce la yadkhulu hal qiyas mana qiyasi baya shiga cikin ta saboda me yasa li'anna al qiyas innama huwa fi masail al fiqh ana qiyasi ne a cikin mas'aloli na fiqh na furu'a amma ba usul ba fa hiya allati yadkhulu hal qiyas kenan fiqh shine qiyasi yake shiga wa hiya ahkamul halal wal haram shine hukumce hukumce na halal haram da kaza da kaza da kaza amma masail al aqida amma mas'ala ta aqida fa laysa fiha qiyasun babu qiyasi a ciki wa inna ma hiya taslimun wa inqiyadun lima jaa anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhulin shine meka wuya da jayuwa zuwa ga abin da ya zo daga Allah ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama min ghairi tadakhulin ba tare da wani katsalanda mai katsalanda ba kawai mun ji mun bini kenan wala tuttaba'u wala tuttaba'u fiha al-ahwa ba abin son zuciya a cikin aqida ai la yuqalu fil aqidati ma wafaqa al hawa yu'khaz a ce a wannan aqida ce eh to to inda ku kawo miji don haka ja ce kai wannan ya sa ma abu kaza ko kuma ya sa ma hankalin wani a ba a haka nan ba a muqaranan hankali ko kuma tunani ko son zuciyan wani aka abin da ya shafi aqida wa ma khalafa al-hawa yurad a cikin aqida babu wannan a ce ai abu kaza ya sa mu hankali haka bari a mayar da shi yanzu misali ka dauki azabar kabari kabarin mutum mutum managarci bayan ya mutu an mai tambayoyi ya ba da amsa za a buɗe mishi kabarin nashi maddal basar iya ganin shi kaga wannan wajibi ne ka ɗauke shi a matsayin aƙida saboda idan ka bai gani ba da sauransu sannan kuma an kai lissafa abin da hankalinka sai ka ce a ya za a yi a ce wannan dan makwantan karami ko wannan dan kabarin kaza ya buɗe iya ganin mutum da sauransu to waɗannan abu masail ne wanda suke abin da yake yake wajibi akan ka shine imani kaka ce a ai ma khalafa al hawa yurad abin da ya saba ya saba mason zuciyarka ko tunanin ka ce a bari a mayar da shi kama hiya tariqatu ahli dalal kamar yadda wannan shine tafarkin batattu duk wanda yake bacacce daga an ka aya ko hadisi sai auna abin da hankalin shi in yayi amsa an bai ba kuma ya ce a kai wannan ba haka nan bane ba to haka son zuciya yana kai mutum zuwa ga irin waɗannan matsayi ai shine Allah yake jan hankali yake ta fa in lam yastajibu laka in basu amsa maka ba fa'alam ka sani ta annama yattabi'una ahwa'ahum kawai suna bin abin da zukatan suka raya musu ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda ya kai bacewa sama da mutumin da ya bi son zuciyar shi ba tare da wata shirya daga wajen Allah ba da haka faman lam yusallim lil aqidati thabitati min alkitabi wa sunnati duk wanda bai sallama ba ya mika wuya game da aqida tabbatatta daga cikin qur'ani da hadisi fa huwa innama yattabi'u hawahu kawai sanica yana bin son zuciyar shi ne walidhalika yusamma yusamma ahlul bid'i fil aqida da haka ake ambata ma'abuta bid'a a cikin aƙida ake kiransu da suna ahlal ahwa mana ma'abuta bin abin da zuciyarsu yake so kaman yaya li'annahum muttaba'u ahwa'ahum saboda sun bi abin da zukatan suka suka ambata musu ne ba abin da yazo daga Allah subhanahu wata'ala ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yake wajibi akan mutum a bangaren aqida bal huwa tasdiq malace gaskantawa bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da cewa yaya ko kaza kuna makamancin wannan wannan kusan insha Allah ta'ala ne kamata mu dakata kasancewar lokacin ya kawo goshi kenan insha Allah sai mu haɗe a rana alhamishi mai zawwa kenan daga karhe goma sha daga karhe goma na dare zuwa karhe goma sha ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye da mu karantarwa da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah